da yabo da jinjina da girmamawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala neman tsira da kuma ita tsiran kanta da aminci da yarda sun tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalan gidansa sahabbansa da dukkan wanda suka biyo hanyarsa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwa wannan khutba ta yau tana jan hankalinmu ne gaba daya game da babban al'amari wanda yana daga cikin abubuwan da aka halicci dan adam a kansu su ne tarbiya na ƴaƴayenmu wajibcin tarbiya na ƴaƴan da ubangiji ya sa su ƙarƙashinka ga uwa da uba da duk wanda nauyin tarbiya ya fada a kansu kamar gwamnati hukuma sarakuna malamai shugabanni dattijai wannan wajibi ne ubangiji ya dora waɗanda na fada amma waɗanda suke kashi na farko su ne uwa da uba su ne wanda Allah subhanahu wataala ya dora musu wajibcin tarbiyyar 'ya'yansu waɗannan 'ya'yan ana yin tarbiyyar yara tun kafin ka auri wasu daga nan ake yin tarbiyya ta ina ake tarbiyyar 'ya'ya tun kafin a auri wasu shi ne karka yadda ka aiko 'ya'ya da ba ka fata su yi kama da wasu ya ake zaben mace ya ake zaben miji yadda ake zaben mata shine matar da ka aura ka yi addu'a Allah ya sa ‘ya'yanka irinta ne idan aka yi addu'a aka ce ya Allah ‘ya'yanka Allah ya sa su biyo ɗabi'un matarka kenan uwarsu da wuri ka buɗi baki ka ce amin amma duk wanda za a ce ya ubangiji ‘ya'yanka Allah ya sa su biyo uwarsu ka ce to wannan ba ka yi mutunci ba ba ka yi mutunci wa ‘ya'yanka ba daga nan ka samu failure duk matan da za a ce Allah ya sa ‘ya'yanki su yi kama da ubanki su yi kama da ubansu mijinki kenan ta ce a'a to baki sa'a kin samu miji ba to ana nema wa ‘ya'ya uwa da tarbiya ta gari tun kafin a auri wasu ake fara musu tarbiya uwa ta gari ita ce ‘ya'ya na gari lalatacciyar uwa a nan ake samun lalatattun ‘ya'ya uba rashin wanda ba tsayayye ba wanda matarsa ta fi ƙarfinsa gidansa an fi ƙarfinsa daga nan ake samun ‘ya'ya lalatattu su yi abin da suka ga dama a cikin al'umma wannan shine karo na farko da za ka zaɓa wa ‘ya'yanka uwa ta gari da za ka fara musu tarbiya tun kafin a haife su gidan da za ka auri mata kana samun observation akan uban uwar da za ka aura uban yar da za ka aura Allah ya zuba mana mata kaca-kaca kamar yadda ya zuba maza kaca-kaca ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran a fassara wa nisa'an kathirat dan Allah ce rijalan kathiran sai ce wa nisa'a ai wa nisa'an kathirat kenan akwai mata kata kata duk gidan da baka yi da tarbiyyar gidan ba karka aure gidan domin the consequences za su dawo kanka ne abinda zai haifa kaka mummunan kaka dan iskan kaka marar mutunci in ka aure yarsa to ina shaida maka wata ranfa baka raye sau nawa an goye mutu ya bar amarya ƴaƴan amarya suka koma gidan kaka to shegen kaka shegen shegun jikoki za a samu sorry for the language na isar da sakon language of communication din ku yi haƙuri ina so a gane ne da kyau ina so in fitar mana sare-sare da kashe-kashe da ake dinnan duk yaron da zai iya sukan wani yaro a layi na ba ku asamin ka je ka binciki in uban nagari ne je ka binciki kakansa ka je ka binciki tarihinsu duk inda za ka samu yaro zai iya fitowa da makami to ka je ka binciki tarihin gida ka bincika idan uban nagari ne uwar nagari ne ka binciki kakaninsa ka binciki can din sai ka samu tun daga nan aka fara to kutuba tana magana ne akan tarbiya ta yara wajibi ne mun yi ta wannan mimbarin ya tattauna kan tarbiyan yaya ya fi a kirga mun taba tarbiyan yara manya kaɗan to karka manta don faka yi tarbiyan yara suna ƙanana to suna manya ma wajibi ne ka samu su ido wannan matakai guda 20 da na karanta dole ne kullum ake bibiyansu kullum uba na ɗaya kenan ka tabbata ɗanka da ya balaga kafin ya kai balaga kana masa addu'an alkhairi ‘yan uwa wannan abin da nake faɗa yaran da wasu ake ganin kangararru ne muna zama da su muna tattaunawa da su muna samun matsalan wasu yaran domin kar mu yi kutuba mu soki yara lalatattu da suke suka tabbas in za a bi ta mabi sawu in za a bi ta barawo in za a bi ta mabi sawu to menene ake fara in za a bi ta barawo a bi ta mabi sawu barawon da za a kama ya zo ya yi tarantsuwa to wanda ya bi sawun ya je ba mamaki an haɗa baki da shi aka raba kudin yara yara in lalatattu ne to ka bincika ya uban yake shine introduction dina na farko kun ga masalan addu'a din nan wani yaron nan gurin zamu tattauna da shi yace wallahi malam na rantse muku da girman Allah wani yaron cewa yace shi bai san kalman Allah ya maka albarka a wajen babansa ba bai sani ba malaman da muka zauna da irin yara din a nan gurin shekara uku baya shawarin da muka ba su muka ce abu biyu muke so ku rike za ku daina abin da kuke abu biyu ne kadai duk yaran nan in sun zo kangararrun nan masu rike makamai abu biyu muke gaya musu malam yanzu abu biyu kadai na ce abu biyu ne kawai za ku rike menene daya mu je ku yi wa iyayenku biyayya iyayen nan kuma ga za mu gaya muku yadda ake musu biyayya in kuna da matsala ku je ku yi sulhu in ba sa fahimta ku je ku ba su haƙuri ku je ku yi magana da su wani shi ne mataki na ɗaya na biyu kawai ku rike sallah ake ganin ku a jam'i wannan manyan abu ne da automatically yaro zai canja kuma da yawa yaran da suka dauki wannan matakin sun canju mu gansu muna sallah da su wasu ma cewa zamu yi a sahun gaba nake so in ke ganin ka wasu sun koma sana'ansu a sallan idin mun nan malam da karo Allah ya kara masa lafiya yaran sun taso gagaga za su zo gurin sa ɗan hizba suna tsare suna cewa ku bar su suna zuwa ga malam da karo suka sa idon sa ya cicciko suka ce malam ga ubanmu shi ya sa muka ajiye makamai malam kar a kyamace mu a nan gudun to a cikinsu akwai yaron da muka ba shi shawari je ka gaisa da mahaifinka ka tattauna da shi duk abin da ya faɗa karkatanka ka ce ka yi haƙuri kafin ka yi nemi wani abu da ka san yana bugada ka yi masa wallahi washe gari uban ya zo ya kira shi yana sa masa albarka yaron ya zo ya ce malam tun da aka haife ni ban taba ji ubana ya ce Allah ya maka albarka ba wallahi tallahi kaga wannan nukta ta farko yaran da kuke ganin su a lalace mu fara duba me iyayensu suka musu wani yaro ya zo nan gurin da shi da uwarsa in ka ji walakancin da uban yake musu uwar mutumiyar kirki amma uban ya yaron ya dau mataki yaro ya dau makami nake so na ce yaron ya dau makami me yasa frustration na uba saboda bai san nauyin da Allah ya saka masa ba wallahi uba in kai ne liman a masallaci in ka bada contribution wajen lalacewan danka wallahi ka san ba shi kadai dan zai shiga wuta ba wallahi tare da shi za ku shiga wuta yaron da zai cutar da wasu saboda yaro ya zama misleaded bangaren tarbiya baka bada haƙƙinka ba duk jini guda ɗaya da zai zubar uba tare da kai za a tashe ku ranar tashin alkiyama sai an yi hisabi duk sakaci da kai duk makaranta mai kyau da kake so ka sa yaro ka kasa ka ƙi ba wai ka fasa ba ka ƙi ka jawo shi a jiki ka bi abokanan da yake tare da su baka yi ba ka ce Allah wadare da shi ka ci gaba da tsine masa tare Allah zai tsine muku tare da yaron to nasihun suna da yawa zan karanta su a gurguje ka yi ƙoƙari kake dasa wa yaranka imani ka nema musu abokanai na gari nasiha kake musu ta hikima ta jan hankali ki kula da ra'ayinsu da tattaunawa da su taimakonsu a duk abin da za su yi gaba karantar da su nauyin da Allah ya ɗora musu saka musu ɗabi'u na gari to daga nan kan daga ukan uba kenan faran gaskiya riƙon amana ɗa ya ga ubansa in ana binsa naira goma kullum yana gaya wa 'ya'yan ku tabbata fa wane yana bi na kuɗi ko na mutu fa wane yana bi na bashi damuwa ta bashin sannan amma ɗa ya ga ubansa an kai shi police station sau ashirin kuma ya ci kuɗin kuma ya san kuɗin an ci ta yaya ɗanka zai zama na kirki kai ne za ka fara zama na kirki kana yin gaskiya kana koya masa gaskiya kana amana kana koya masa amana kana nisantan ƙarya kana hana shi yin ƙarya amma uba kana rike da taba kace danka ba zai sha wiwi ba ta ina abu na takwas na tara yaya wannan ita ce al'adar mu shine kwadaitar da yaya aure tun kafin su je lokacin aure musamman yaya maza wane bana fata ka wuce shekara goma sha bakwai sha takwas ban aurar da kai ba wannan shi ne manufata kuma ka sa a ranka kai ma ka yi shirye-shirye wannan yana taimakawa yara ba za su zama mazinata ba yanzu sau nawa yaran za su zo nan gurin su ce malam ubana ya hana ni aure sau nawa 'yan mata za su zo nan gurin su ce malam na samu wanda nake so amma uba ya ce ba zan yi aure ba sai na yi boko ko sai na yi waye sai na yi wata tsiya marar amfani 'yan mata nawa suka yi boko wata tana da masters ta gwammace ta yaga certificate don ta samu miji amma ta rasa mijin nawa ka shajja 'ya'yanka su yi aure da wuri Allah zai ba su abin da za su ci a yanzu kana fara gaya masa ma yana da aure shekara 18 ba zai wuce 18 za ka aurar da shi ko bai fara university ba za ka aurar da shi daga nan fa zai fara tunani yanzu barin fara neman sana'ata barin fara kaza kwakwalwan yaro zaka fara koya masa zai ce to yanzu shin ni waye ban garanci babana din nan shi zai ci gaba da rike ni waye bani garanci mahaifina zai ci gaba da rayuwa in yana da dukiya waye bani garanci dukiya za ta ci gaba da wanzuwa in yana rayuwa waye bani garanci cewa ubana zai ci gaba da rayuwarsa Allah ba zai dauke shi ba yaro zai fara tunani yau in ubana ma ya rasu na fara shirin kaza na bude yar kasuwa kaza in kasuwancin ubana yi baya zan yi kaza ubana fa zai taimake ni ne wajen nayi aure daga nan ya cire hannunsa yanzu yaro ka fara saita masa kwakwalwansa ba zai fara tunanin layi da su kai mutane da kashe mutane ba ba zai fara tunanin ina abokanai da za a je a yi liwaɗi a yi zinace-zinace a ba wa 'yan mata munanan ƙwayoyi a fita da su a lalata 'ya'yan mutane a layi wannan uba kai ne za ka fara shajja a ɗanka abu na gaba dole zuciyar yaro da psychology nasa amana ce a gare ka kamar yadda adalci a tsakanin 'ya'yanka don cikin abubuwa da muka yi identifying da suke lalata yara akwai wani za ka samu matansa biyu 'ya'yan ɗakin can yana fifita su a 'ya'yan wancan ɗakin 'ya'yan wancan ɗakin sai su lalace kawai sai su fita layi su yi abin da su ga dama na gaya muku a nan mimbarin a nan mimbarin na faɗa mu ɗan da yake nadaman yama aka yi allah ya sa wannan shine ubansa ya za a yi ma shi haka saboda ba daidai ake tafiya ba banda shishige a hakan yaya yaro in ka dora shi kai kuma sai kake bibiyansa a cikin lalama a cikin bi a hankali da shawarwari taimakon ɗa da dukiya da shawarwari duk wannan wajibinmu ne amma yaro ka watsar da shi a abin da bai taka da kai ba za ka shiga lamarinsa ka ce ya je nema akwai lokacin da dole ne zai je ya nema akwai lokacin da kuma kai za ka saka dukiyarka akwai a masa biyayya wa iyaye to kai ma kana walakanta uwarsa a gidan ta ina yanzu kake expecting kai zai mutunta ka ka mutunta uwarsa ka mutunta uwarka ka mutunta ubanka yaga yadda kake rike da iyayenka ka nuna masa girmansu sannan yan abokananka ka nuna masa kimansu yanzu kana da abokanai ka ce wane je ka gidan wane abokina mut- mutumin kirki ne wane ka girmama abokina wane kai da kannanka ku tashi akwai abin nan abokin babana da ya rasu kakanku ne ku je ku girmama shi yau idan yaro ka koya masa tarbiyyar girmama abokananka girmama kakan- iyayenka girmama na gaba da kai girmama makwabtanka babu yadda za a yi sau- sauran makwabta da dattijai da bai san su ba a ce zai walakanta su ba zai yi ba dama an koya masa a gidansu amma wani uban ba zai iya kwaza wa kowane dattijo zagi a layi to ka gaya min ta ina ɗanka zai zai mutunta wasu dattijan wasu ake bibiyan lamarin yaro wace irin waya ya saya yau ya zo da kuɗi mai yawa a ina ya samu ko wani kyauta za a masa wani abokin kai maka kyauta in bai gaya maka ba ka samu labari ki tsiye shi yanzu kai wani zai baka kyautan abu ba za ka gaya min in masa godiya ba yanzu dukiyarka ta fara zama naka ta daban taka daban tawa daban duka wannan mu shigo su sannan ake koya musu fiƙihu na rayuwa wannan kana hira da yara za ka gane muna da matsala a wannan babin fiƙihu na rayuwa kai yanzu me za ka yi mesan kuma muna da yara masu kwakwalwa yaran da da gani suna rike da makamai duk yaron da allah zai bashi ya yi tunanin ga makami ya yi tunanin ga yadda zan bi ta waje kaza ga yadda zan soki kaza wannan kwakwalwar tasa uban nan bai kyauta ba inda an yi aiki da ita a guri mai kyau yaron nan babban mai walda ne yaron nan babban manomi ne yaron nan ɗan kasuwa ne da ƙwaƙwalwar sannan zai sa yaran da suke ƙarƙashinsa Allah ya san yawansu suna da ƙwaƙwalwa way out na abubuwan da ya faru na farko muna ta'aziyya na yaro da aka kashe yau kwana hudu a nan anguwar sanadiyyar ta'addancin yaran da iyayensu ba su tsaya su musu tarbiyya ba sanadiyyar ta'addanci na yaran da iyayensu mata suna goya musu baya sanadiyyar shugabanci na yanki ya samu failure ko an ki ko an so dole a ambaci wannan abu duk wanda ya san shugaba ne a wannan yankin wala yana da hatsari akwai mummunan hatsari tsakaninsa da ubangiji duk wanda yake wannan anguwa din da duk wanda yake wannan yankin wannan is not the first time duk matashi da yake da ƙarfi wallahi akwai shari'a a jinin yaran da aka zubar a nan anguwan wallahi matasan anguwan sai an yi shari'a malaman anguwan da a baya da ba su mataki ba ba sa magana a mimbarinsu ba sa ɗaukan matakai ba sa yin abin da ya dace wallahi sai an yi da shari'a da su a gaban Allah 'yan siyasan anguwa shugabanni daga tai da hakimai uksimu billahi al'azim jinin yaron nan wallahi sai sun tsaya gaban Allah way out zan ba da shawari wanda ni abin da ya faru ban zauna ba na masallacin sallan asuba ba irin karaman da nema sai da suka yi zafin su ma ya wuce inda kake tsammani amma duk bayan na yi nasihan na tambaya na ce akwai wani abu da aka yi duk wanda zan tambaya ce bai ba abin da aka yi na ce wani wani irin society ne wata irin society ne ba matakin da aka dauka amma ni na je na yi aiki na wani kadai single handedly kuma zan ba da idea in an ga dama an dauka shi kenan in ba dauka ba Allah ka shaida mun fita kuma ban ce abin da zan faɗa shi ta ce way out gaba ɗaya ba la'alla a cikin guda ashirin za a samu guda ɗaya da yake da amfani sai a har hada da waɗanda ake da su a dau mataki zan fade su a gurguje saboda ba time na daya na daya za a kira meeting da yawun hakimi da dagatai da masu jimilla da jaurabai za a kira meeting ni abinda na sani hakimi na wannan yanki yana iya abin da zai iya daga tai da jaurabai na yan yankin su tashi su mara masa baya akan bacin rai da yake shiga idan anguwar mu ta tabu uwa uba mai martaba sarkin gombe Allah ya ƙara masa lafiya na faɗa na ce idan akwai son kai to bawan Allah nan yadda yake nuna mana soyayya sauran angwani ya dace su tashi su ce me yasa mai martaba sarki yafi son nasarawo amma 'yan nasarawo ba sa ganin za su kunyata bawan Allah nan yadda yake kaunar anguwan nan da yadda hakimi abu in ya tashi zai zo dare ga jaurabai a gabana ga sunan suna gani sun san me yake yi sun san ɗawainiyar da yake security dss da uwa uba zan yi godiya wa civil defense da duk wani dpo da za a aiko mana wannan gurin wallahi su suke fada suna cewa anguwan nan ba su san wace irin anguwa ba ce ba a ba su haɗin kai ni na fada ne kuma suna abin da ya kamata abin da ya sa na faɗi haka saboda sun ba mu ƙofa duk wanda suke ga mai kima ne yanzu ni na yi aiki da su ina kwance a cikin gida in ce musu amin sacin waje kaza a ɗau mataki waje kaza ina kwance za a yi aikin da indu anguwa ne za mu taru ba za mu iya yinsa ba kuma security suke yi kuma suna aikinsu kuma suna ba mu report za su ce mana malam a waje kaza akwai alat ba ba ruwanka za mu ɗau mataki a gurin kuma nan masallacin shaida ne sun yi wasu asamin da a nan gurin suka zo suka zartar da wasu yaran har yau suna ɗaure haka ne ko ba ka bane har yau wasu yara suna daure kusan shekara guda suna abin da ya dace amma fa anguwa ba ta abin da ya dace wannan abin da na faɗa na ce a nema a yi wannan fa na tara information ne na anguwanni da yawa za a saka yara na sirri don kala biyu ne ko a sa yara na sirri hayin dogo ku sa yara su yi ta bincike su wani yara ne criminal wani uba ne yake da 'ya'ya criminal sai ya rubuta a takarda ya ajiye amma ku sa yara daban-daban different yara kamar yara goma a ce kuma na aikin kar ku yadda a gane kuna aikin nan nasarawa east nasarawa west sabon gari bangaren can bangaren a yi wannan aikin sai a tara a tara list duk yaron da sunansa ya fito sau biyar ko sau uku to yana yaron criminal ne ko ubansa ya ce karya ne wallahi da gaske ne ni baka sanni ba buhari malam aliyu baka sanni ba malam musa baka sanni ba ni ma ban san ku ba na je na rubuto in ce wani criminal ne a binciken da ne kai ma ka rubuto wani criminal ne kai ma haka kai ma haka duk ba mu san juna ba mu ba da report a wajen dagaci kuma uba ya zo ce ƙarya ne Allah sa an gane wannan formula din hanya na biyu za a kira town hall meeting ne duk yan anguwa a kira su dagaci hakimi duk a kira yan anguwa wanda yake da iko ko kuma a ce kowane masallaci su tura mutum biyar biyar kowane majalisa a tura mutum bibbiyu a je kofar daga ce a saka ƙuri'a a saka akwati a raba da takarda fara a ce anguwanku wanda ka san kirmin ne rubuta sunansa gaje ka jefa ba wanda ya san waye ya rubuta a rubuta a tara aikon filin in aka samu wannan ya za a yi ana gani kar ku yadda ku yi alaka da yaran ko da wasa karka nemi yaro wai yaro wai za ka zo ka zauna da shi wai yana ta'addanci wai za ka zauna da shi kame da shi wani abu wata tsiyar ma kenan ubansa za ku nema uba za a gayyata kuma ba ku za ku gayyata ba hakimi da dagaci da security police da dss da duk wanda aka san suna ciki musamman civil defense ina musu addu'a wayannan yan hattara din an san yadda suke bamu suke bamu goyon baya wannan anguwa babu anguwan da aka taba saka motoci guda biyar a angle a lokaci guda irin wannan anguwan amma aka kiya ba su haɗin kai abinci da za su da magarba suna kame-kame yaran nan kuma dare muna bacci su suna zagayawa za su ji labarin yaran nan za su tafi su je su kori yaran nan in aka yi sai a nemi wa'annan agency abin nan agency da na faɗa wannan bodies da na faɗa a kira su a kira iyayen yaran nan da aka yi identifying su na kansu wani ne kawai mun ja layi a kome ne ya faru a baya amma wallahi muka samu sunan ɗanka a wani abu na rashin mutunci ko a wata temple da muke tuhuma ka san akan ka za mu dauki mataki security za su gaya masa daga te za su gaya masa shugabanni za su gaya masa kai za mu dauki mataki a kanka mataki da za a dauka gashi nan za ka ji yanzu za a gaya maka na ɗaya a ranar da muka samu yaronka a wata temple da ya razana mutane ko ya fito tare da wasu mutanen banza ko aka tashi shara aka ganshi da mummunan aski da wannan sarkan hannun don duk wannan salin ne in ba ku cire waɗannan alamomi na rashin mutunci a hannun yaran ba yaro ya zama ya zamana sifansa ma yana tsoron za a mataki a kansa in ba ku cire wannan ba ta'addanci ba zai tafi ba ya za a yi in muka samu ɗanka ba faɗa ba komai ba za mu tafi neman ɗanka ba wallahi za mu baka 24 hours ne kai za ka kawo shi da kanka in kashi kisa ya yi mu kashe shi in me ya yi mu ɗau matakin da ya dace a ɗauka a gaya wa uba haka amma ba za mu taɓa yadda yaron da aka kashe din nan fa yaro ne ya je ya yi wajen wata wajen sana'ansa yana nema wa uwarsa ubansa ya rasu ya dawo sallan azumi dan abin da zai samu ya rike uwarsa bai san hawa ba bai san sauka ba aka bi yaro nan aka je aka yanka fa ba ma taka wuka ba yan ko ba yankawa bane sara kansa aka yi kuma yaran nan da za su fara abin nan a nan bakin masallacin nan suka fara muna sallan isha zuciyata tana cewa wai ina matasa ne bari mu gama wallahi tallahi zuciyata haka ta fada na ce bari mu gama hayaniyar nan da nake ji mu da matasan masallaci mu je mu kama yaran nan ba mu kore su ba fa mu kama su wallahi haka na yi a zuciyata muka tashi da bacin raina na tafi bai fi awa ɗaya ba aka kira da aka ce gashi an kashe yaro a nan anguwa ina matasan anguwa to zan dawo kan matasa su dattijai kar su kira kowane yaro kun fi ƙarfi ya ku dattijai daga te kun fi ƙarfin ku kira yaro ƙarami wai ka kawo shi falo wai kana ce masa ka daina abin da kake kun fi ƙarfin haka kun wuce haka hakimi ya fi ƙarfin haka babban mutum ne hakimi dss police manyan mutane ne sun fi ƙarfin su kira yaro suna masa magana uban yaro za su kira malamai ku ne za ku iya neman yara ku musu nasiha ku dena in ba ku dena ba iyayenku za su shiga matsala kun ga an samu am guda biyu matasa ku ba maganan ku musu nasiha bane na so na faɗi wata kalma amma na janye ba zan faɗe ta ba matasa babu maganan wa'azi tsakaninku da su ba maganan wani ka ji tsoron Allah ku matasa in suka fito da makami ku fita da makamai wannan shine abin da police suke faɗa suna cewa ku mahaukata ne kana kwance a zo a kashe ka sanda ku tanaji sanduna a shagunan ku matasa in adda ne ku tandaji addunan ku kuma matasa ba na komi bane wannan na self defense ne it is there in our constitution constitutionally allowed ka kare kanka ka kare tsofinka ka kare dattijanka yaro yana yin barazana a shagon wani guda daya ku masa dukan tsiya banda kisa banda kisa kisa ba naka bane ba a dora maka ba hukuma wannan aikinta ne amma a lokacin da zai cutar da ku ya'yan uwa ku cutar da shi gwamnati ta yadda an ba ku a constitution wanda zai yaƙe ka ka yaƙe shi categories ɗin kenan ko matasa kuna nan aikinku ne in ko ba haka ba kun zama lalatattu zan yi yabo zan yi yabo wa matasanmu na bakin bis bakin tashan daɗin ko tsohuwa nan nan bakin kwata inda muke ce mata bakin kwata a wannan anguwa ta nasarawa gombe a cikinsu akwai su abj abj ko grup ɗinsa da matasan da suke gurin da yara masu shagunan gurin in dai ta gurin za a shigo da rana wallahi sun yi shirin da za ka gansu da mai sunan abin da kokarorinsu ba ka isa ka bi ta gurin ba yadda in za ka shiga nasarawa ka je ka shiga ta wani guri ni na zo na ga suna koran yara in an samu irin wannan matasan irin na bakin kwata aka same su a tsakiya aka same su a waje kaza za a zauna lafiya mata fa a azumin nan a azumin nan ya'yan uwa a azumin nan fa an samu yaran da suka ce ana fitowa tarawihi an yi saita a masallacin can da masallacin can in mata sun fito tarawihi za a je a karbi wayoyin su nan fa murtala doctor ina kiran suna ne murtala doctor fa nan fa suka yi organizing mata ana tarawihi a masallaci su kuma suna bin anguwan da ko karaye don kar a yi ta'addanci a mata don Allah yanzu kai matashi murtala dokta yana cikin waɗanda mu ma a gunsu muka sha tarbiya gawa na abokinsa ne ina science school zan ɗauko littafi na chemistry physics biology in tafi gurin murtala dokta yana koya min physics biology yanzu a ce ‘ya'yansa matasa da abokanansa a ce har yanzu ku matasa ba za ku kare irin su murtala dokta suna bacci ku ku fito ba ya muku tarbiya kuna yara a manya ya fita da makami yana kare ku wannan matasa muke da su a wannan kuma fa yara masu zuwa da makamin nan fa matsorata ne fa wallahi matsorata ne yanzu guda uku da suka fito nan gurin ba matashinmu guda ɗaya muka tura a nan gurin ya je watsa su ba ba zan kira sunan matashin ba kuma ya ce malam nan ina saka ido ko ko kalma baka mutum ya fada ku kyale ni da shi ya za a yi muna da matasan da za su yi ɗaukar mataki mu bar matasan kuma mun musu tarbiya daidai gwargwado ya za mu bar matasan da ba a musu tarbiya ba lalatattu su zo suna bata mana tarbiya a cikin unguwanni a wani dalili ina muke masu sai da wiwi da kwaya kwaya a unguwan nan hada kai kawai za ku yi fa ku rubuta leta ku tura ku ce ba ma son zaban sa unguwan nan kai bari in ga mu ko liman ne kun ga nan masallacin liman ko in duk unguwan nan za su yi consensus su ce threat ne a gare su matsala ne a gare su sai ya bar unguwan nan zai tashi ya bar unguwan nan balle mutumin banza balle na banza ku yi rubutu mana a lokacin da wannan anguwan mu ne na baya educationally politically ta kowane bangaren kada ko mu ne na baya kuma muna so mu bari kuma za mu zama mu ne na gaba a harkar ta'addanci professors nawa muke da su a nan anguwa doctors nawa muke da su a nan anguwa a siyasance muna da sa da suka kai biyar ko shida a nan anguwa da pa lokacin ku haɗa kai ne gwamna ma aje a same shi a ce ana zaluntar anguwanmu a siyasance sai an yi aiki nawa a siyasance sannan a zo a yi anguwarku lokacin da muke bukatar irin wannan mun akwai aiki wannan saƙon ina fada kan anguwan nan da makamantansu a ranar da aka yi kisan kai ni na fita yi a ranar na fita yi na zaga wasu anguwanni har tsakiyar dare suna zaune lafiya yara suna wasa a kofa amma na lokacin da zan dawo goma da rabi duk shaguna nan an rufe goma da rabi duk shaguna har kemis yanzu a daren in wani abu ya tashi na wani zai mutu haka za a yi haƙuri ba za a fito ba ba mu da grup ɗin matasan daga kome muka ji motsi a ce kowa ya buɗe shagonsa su fita suna yawo a ɗau lokaci kaɗan ana yi ba mu da tsari wani babban mai sarauta a kan ishin na masa magana ya ce malam mufa an goma ba wanda ba san shi a masallacinmu ba ya ce saboda haka baƙo ba zai shigo ba sai da yardar mu amma mun bari baƙi sun shigo a nan gurin ko da abin da zan faɗa ba haka ba ne to dole za mu yi tuhuma shine daga tai da jaurabai za mu iya cewa ku bi a hankali kar ku ci amanar mu anya ba a haɗa baki da ku a ci amanar mu ban ce haka bane fa amma za mu iya tuhuma ta wani bangare shine an ba su amanar mu duk wanda zai kama gidan haya sai sun san waye amma mu kuma mun bari an raina su ta yadda muna kama gidan haya ba ma zuwa mu karbi takarda a gunsu su sa hannu mu dau abin da ake bayarwa a basu ba don suna bukata ba dan shaida ne na san wani ne ya sayi gida kaza wani ne yanzu ya shiga haya a gida kaza to su kuma bayan sun yadda wani zai shiga za su yi bincike fa wani wani wajen ma cewa za a yi ku ba mu sati ba za mu yi sati ku bar mu sati guda wane ne shi daga wace anguwa ya taso waye yan uwansa me ya sana'arsa sai sun bincika sun tambaya domin dagaci ana tambayansa gida na bakwai a layi kaza zai ce eh gidan wane ne mutum uku ne yanzu suke cikin gidan na san shigowansu wane ya shigo ran kaza yana da littafi duk ya rubuta date saboda sai da kuka zo kuka sanar da shi yayi sanin kuka dauki dubu biyar dubu goma da ake bayarwa in za a sai da fili sai an san wa zai sayi filin a bashi dan abin da ake bayarwa wannan fa ba dan suna bukata bane wata shaida ce da ake ake nuna masa ya tsaya ya saka mu ido mu ba ma yi su kuma ba sa tsayawa kan wannan aikin shi sa sai baki su shigo criminal a shigo ina magana akan wannan ni a nan anguwan aka haife ni fa haifaffen nan anguwan ne fa shi sa kuga ina da ciwo duk duniya in ka cire maka da madina ba anguwan da tafi min nasarawa duk duniya fa babu makka madina kadai ita ce wannan kuma qur'ani da yace tafi ko ina ita ma an ka cire kaba da suke cikin ta sai me nasarawa nafi so ita nafi kauna so duk wanda na san ba asalin sa da nasarawa ba zai shigo yayi hakuri bako ne in na kirki ne shikenan zan bashi indijin dan nasarawa ne cikakke in na kirki ne wanda muke sallah da su amma in na banza ne a nan gurin shine ake cewa hubbul watani min al-imani ba hadisi bane ka so gurinka kar a cutar da kai imani yake nunawa na fada da wannan kutuba din saboda matsala da muke ciki ta tsaro hukuma a basu a basu goyon baya wallahi suna yi amma ba inda aka saukar cewa hukuma su kare suke yi dole su samu na farin kaya na ciki na je zan biya kudin wuta a cikin a Misra a Egypt a cikin Cairo na je zan biya kudin wuta ta afon kudin ruwa ne zan yi clearing kudin ruwa na zo sai wani zo kawai sai ta bani ya ce garba garba ni su dama garba ake ce ne kun san sunaken mu a najeriya garba umar ibrahim umar garba ibrahim sai aka sa garba ya ce ya ce garba na juya ban taba ganin mutumin nan ba ban taba ganin sa ba ban san shi ba sai ce min ai shine mai kula da anguwarmu ba ina university ba ba ina shiga mota a waje kaza ba ba ina kaza ba ni fa dan Najeriya ne fa amma jauran gurin bai yadda ba sai da ya sa wanda ya aiki a kaina da na so ina gane ya ce wallahi ka bi a hankali kaga mutanen nan duk motsin mu suna gani saboda ba su yadda a taba musu kasar su ba ba su yadda a taba musu yankin su ba to jaurabai da dagatai don Allah duk abin da za mu musu na taimako na ba su gudunmawanmu na supporting ɗinsu na addu'a Allah ka tsare su ya Ubangiji ka tsare mana su hakimai Allah ka tsare mana su polisawan da suke mana ɗawainiya Allah ka tsare su mai martaba sarki Allah ya ƙara maka daraja ya ƙara maka lafiya yankinmu da sauran yankunanmu Allah ka tsare su gaba ɗaya waɗannan yaran addu'a muke Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su in ba masu shiryawa bane ya ubangiji ba su fi karfin ka ba Allah ka yi maganin su garin biyu sun zauna lafiya da suka bi wannan matakan muna da alaka da mai martaba sarkin biyu ubanmu ne kai tsaye muke magana da shi amma yanzu duk alaka ta da mai martaba sarki Allah ya kara masa lafiya wallahi in zan yi program sai an aika an sanar da shi malam wane ne zai shigo da shi da waye da waye sai an faɗi da su waye sannan a bamu dama mu je mu yi program saboda garin sa ba wanda isa ya shigo ba a san waye shigo ba wa'azi fa za mu yi fa gurin din mata zan na tura za su yi sako zaka ce sai an yi screening sai da aka yi confirming malam daga gunka ne nace daga guna ne su nawa ne gaza daga ina suke daya daga Kano daya daga Gombe mutum biyu daga kaza mutum biyu daga kaza wallahi bawan Allah nan sai da aka sa aka bincike yar Kano tun da ba ta yankin mu bane me aikin foundation dinta wani irin aiki take wani abu sannan aka ba su izini sannan in suka je sai sun je sun ga mai martaba ya gansu ya gane su sai ya ga suwa suka karbe su dan boko haram za a gani a cikin biyu uba ne zai dauko ya ce na an yi bincike dana an tabbatar dan boko haram ne ko kashe shi ku mika a kashe shi shi yasa biyu ta zauna lafiya biyu ta zauna lafiya da uba za a je a barbaran a dauko ɗansa a dau mataki a kansa duk boko haram da aka yi a gombe ba ta nan ba ta nan hanyar suka biyo ba sun shiga biyu ne ba kewaya suka suka zo ta gaban mu ba saboda biyu sun tsaya sun kinsa kansu kuma har yau suna zaune lafiya alhamdulillah Allah ya kara musu zaman lafiya Allah ya tsare su ya tsare sauran guraren mu so wannan ba fa labari bane a je a yi organizing daga tai hakimai kuma we are ready duk inda za a sa mu zo mu ba da shawari a hadu dan mu ga wannan anguwan mu ga mun ba ta kariya ƴaƴan mu mata fa muna tunanin an yi bayan isha za ka aike su ko za su fita kana tunanin ya za a yi iyalinka za ta je allura kana tunanin ya za ta yi ya wani wani irin abu ne haka kai kanka kana matsa wayanka kuma anguwar da ta ta fi shekara 100 ta fi shekara 100 wani anguwanni ne ake gadara da su muna ciki mai martaba sarki marigayi yana ji da anguwan nan babu inda ya je ya yi gida babba da ake ji da shi sai nan wajen 1983 tun 1980 wannan masallaci din ba a yi a gurare ba aka zo aka yi mana anan gurin a gari sai bude kowa ne kana zuwa yanzu gari 1983 commissioning ba asalin budewa ba mu ne fa aka mana wannan gata dan Allah mai martaba sarki yake jin labarin nan ba mu watsa masa kasa a ido a fiska ba Allah ya kara musu daraja sarakuna da suka rasu Allah ya gafarta musu قوموا إلى صلاتكم وسوسوا بهم رحمكم الله